Rahim wa sallallahu ala nabi al-karim ya nuna kenan tun sadda an ka aji karatun kuma aji littafin ba ku diba ba don ba kusa inda za a tashi ba ya ce wa min ma ruwaya fi du'a'i cikin abin da an ka ruwaito ga addu'a inda al-khuruj min al-manzil lokacin fita da gida addu'a fita da gida an ruwaito cewa annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarinka an adilla kada in batar au udalla ko a batar da ni au azilla ko in sa in yi talalabiya in bassawa ba au uzalla ko a sani in yi talalabiya au azlima ko in yi zalunci au uzlama ko a zalunce ni au ajhala ko in yi jahilci abinda ya saba ma shari'a au yujhala alayya ko ko ayi jahilci a kaina wannan tana daga cikin addu'ar da annabi kai sallallahu alaihi wasallama in zai barin gida waruwaya kuma an ruwaito fi duburi kulla salatin bayan kowace sallah ta farilla an yi sabbi halla cewa mutum zai tsalkake Allah salatan wa salasi na sau talatin da uku wa yi kabbiran ya girmama Allah ya takabiri salatan wa salasi na talatin da uku wa ya hamadan ya gode ma Allah talatin wa talatin talatin da uku tis'in da tara kenan waya timal mi'a sai ya cika ɗari bila ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir an ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kowace sallar farilla wa indal khala'i lokacin fitowa daga makewayi kuma ta kulu kana cewa in mutum ya gama bukata ta ya fito ga addu'a fitowa daga makewayi nan sai mutum ya ce alhamdulillahi alladhi razaqani ladzatahu dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah alladhi razaqani wannan da ya arzuta ni ladzatahu dadi ne dadin mi dadin abincin ga ba abinci ke sa zuwa makewayi ba to na gode ma Allah wanda ya arzuta ni dadin abinci wa aka raja an nima shakatahu kuma ya fitar da wahala ta yi wahala abincin daggare ni in ka ci abinci kana jin daɗi in ya rube kuma sai ya zama ma musiba baka da zama lafiya sai ka fitar da shi wa abu ƙafi jismi ƙuwatahu kuma yawan zar da ƙarfinsa ga jikina in mutum yana jin yunwa kaga jikina duk baya da ƙarfi sai ya ji kamar iska na ɗauke zai ɗauke shi amma in ya ci abinci ya yi fultanki kaga sai ya ji ƙarfi wannan tana daga cikin addu'ar da aka yi bayan hituwa daga makewayi sai dai daga annabi an ka samu ta ko ga wani shi abu mu sani ba har yau wata ta'awwazu kuma kana neman tsari min kulle shay'in daga duk wani abu ta khafu da hake tsoro duk abin da hake tsoro ne mutum ne aljani ne dabba ce kwaro ne to sai ka nemi tsarin Allah daga gare shi wa inda ma ta hillubi maudayan haka kana neman tsarin Allah lokacin da ka sauka ga wani wuri kuna cikin tafiya an ya da zango wani wuri a tsaya a yi sallah ko a ci abinci ko a huta a wuce to nan ma sai a nemi tsari daga aljannun da annan auta jilisu bi makanin ko ko ka zauna ga wani wuri auta namu fihi ko ko za ka yi bacci ga wani wuri to duk waɗannan wuraren uku da inda ka tsaya da inda ka zauna da inda za ka bacci duk an nemi a nemi tsarin Allah da gare shi wane wace irin addu'a za a yi ta ƙulu sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsari saboda kalmomin Allah cikakku waɗanne ne kalmomin Allah cikakku kalmomin alƙur'ani ina neman tsari da kalimatin lahi ta mata saboda kalmomin Allah cikakku min shari daga sharin ma halaka duk abin da Allah ya halitta a'udhu bi kalimatin lahi ta mata min shari ma halaka haka zaka cewa wa min ta'awudhu kuma yana daga neman tsari an ta kula ka ce a'udhu bi wajhil lahi karim ina neman tsari saboda fuskar Allah mai daraja wabi kalimatin lahi ta mati kuma saboda kalmomin Allah cikakku kalmomin ƙura'ani kenan allati la yujawizu hunna barrun wala fajirun allati kalmomin da barrun mutum mai da'a wala fajirun haka fajiri wanda bai da'a la yujawizu hunna bai iya tsallake su wa bi asma'illahi husna kuma ina neman tsari saboda darajar sunayen Allah kyawawa kullaha dukkan su ma alimtu minha abinda na sani daga sunayen wa malam alam da waɗanda ban sani ba min sharri ma khalaqa ina neman tsarin Allah daga sharrin duk abinda ya halitta wa zara'a kuma ya halitta wa bara'a kuma ya halitta waɗannan kalmomin guda uku irin su ake kira mutaradifatun kusan duk ma'anar su guda da khalaqa da zara'a da bara'a duk halitta ne ina fatar kun fahimta wa min sharri ma yanzulu minas sama kuma ina neman tsari daga sharrin duk abin da yake saukowa daga sama menene yake saukowa daga sama wanda adda shari kamar tsawa aradu da masu kama da ita da ruwa waɗanda za su samu ambaliya ko su roshe mu na gidaje kaga duk dai da sama suka tahowa wa min sharri ma ya arju fiha kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ke takawa zuwa sama duk abin da yake takawa mina na ke takawa zuwa sama wanda adda sharri wanda aka yi neman tsarin Allah daga gare shi miyagun ayyuka ayyukan da mutane ke aikatawa miyagu wa min sharri ma zara'a kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ya halitta kaga zara'a mai zalun da alhamza yana da ma'anar halaka wala kaddara ana li jahannama kathirun min aljinn wal insi ko zara'ana kaga mai zalun da alhamza yana da ma'anar halaka hakika mun halitta ma jahannama mutane da yawa da yawa daga mutane da aljannu amma zara'a shi ko in yazo da zaira da ainun zara'a shi an na shuka to kaga nan muhimmancin tajwidi yake dole sai kowane harafi an bashi haƙƙinsa wurin zara'a mai zala in kace zara'a to ma'ana ta canza ya zan shuka wannan kuma halitta ne wa min sharri ma zara'a kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ya halitta fil ardi cikin ƙasa duk abin da ya halitta wanda ke da shari cikin ƙasa wa min sharri ma ya kharju minha kuma yana neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ke fitowa daga ƙasa wa min fitnatil layli wan nahar kuma yana neman tsarin Allah daga fitinar dare da yini yanzu wace riba kacci da kabba wandonka ya wuce idon sau wandonka ya wuce idanun sawu wandonka ya wuce idanun sawu to Allah baka san cewa lahina ba baka sani ba don Allah baka san lahina ba eh ma kaga da gangan kai ko to shikenan ga kanan ga Allah to mu tafi tun dai da gangan kai littafin da yake dauke da shi risala kuma karanto ciki ne kwanakin baya ba ko dade ba ko mutun ya bar sutura ta zuwa idanun sawu abin ga rabin kwabri zuwa idanun sawu to amma kaga karatu ba aiki da shi mai amfani ne in ka ja wandon ka yayyo sama ga idanun sawu mi kan rasa sannan wane nauyi aggayan haka nan yace ya hi tsafta kuma ya hi wanzarwa ga suturan mutum in ka bar suturar ka tattaba ƙasa ƙazanta ma ce to ko shi an kasa gyarawa to wani haka tsammanin a shi kaga daidai da hita masallaci sai mutum ya tada kafar dama in zai shigo ya shigo da ƙanana abubuwa mutane sun kasa ni ban san wace irin rayuwa agga mutane ba amfanin ilimi aiki da shi duk ilimin da ba ya amfani da shi ba ya zan hujja a kanka haka hadisin annabi tabbatacce ya nuna alqur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani ko ya zan hujja gare ka ka shiga aljanna ko ya zan hujja akan ka ka shiga wuta don haka duk karatu in mutum ya san bai aiki da karatu ni gani na dama ya bari yayi duk karatun da ba aiki da shi gara ba ai ba kai zaman nan ka dama baka sani ba yahi uzuri baka sani bisa ga ka sani da gangan kai to Allah ya shiryar da mu to mu tafi wa min sharri ma ya kharju minha kuma yana neman tsarin Allah daga sharrin duk abin da ke fita da cikin ƙasa wa min fitnatil layli wan nahar kuma yana neman tsarin Allah daga fitinar dare da yini wa min ta wa min tawariqil layli wan nahar kuma yana neman tsarin Allah daga duk abu mai abkowa cikin dare da kuma cikin yini dariq abin da ke abkowa bagatatan ba tare da shiri ba illa ɗariƙan sai fa abu mai abkowa ya ɗariƙo bi khairin da ke abkowa da alkhairi amma duk wani abu mai abkowa da ke faruwa cikin dare ko cikin yini wanda an nashari to yana neman Allah tsari da gare shi ya rahama ne ya Allah mai rahama wayu ƙalufi zalika aidan kuma hayyau da cikin addu'o'in neman tsari ana cewa wa min sharri kulli dabbatin kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin kowace irin dabba rabbi wadda ubangiji na akhizun bi nasiyatiha yana riko da gashin kanta gashin kai na gaba inna rabbi lalle ubangiji na ala siratin mustaqim yana akan tafarki daidaitacce wa yustahabbu ana so liman da kala manzila ga duk wanda ya shiga gidansa an ya kula ya ce ga addu'ar shiga gida na ita ko in ka shiga mun ji addu'ar fita in ka hito da garka kafin ka ci gaba da tahiya ga addu'ar da zaka yi ko Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla to in ka shiga cikin gidanka shi ko ga addu'ar da zaka yi sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah ita addu'ar shiga cikin gida ba gida ɗaya ba da shago da ofis da gona duk wani wuri mai kyawu in ka shiga to sai ka sai ka karanta wannan addu'a walawala iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata don me da lokacin da ka shiga gonan nan ba ka karanta wannan addu'a don haka irin yanzu ya banya ta kama in ka shiga gona ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah mota mota ka da ganin mota kaka ce ma sha Allahu la quwwata illa billahi in ka shiga gidanka ma sha Allahu la quwwata illa billah in ka ga matanka ka ce masha Allah la quwwata in ka ga diyanka ka ce masha duk abin da ke baka shawa in ka ga nai to wannan ita addu'a da ya kamata ka masha Allah la quwwata illa billah wa yukrahu al-amalu an hana ayyuka fil masajid cikin masallatai wa'anda ba na ibada ba duk ayyukan da ba ibada ba an hana su hani na haramci cikin masallaci in kana yin su sai dai ka fita waje min khiyadatin na dinki dinki can da wuri kasan ba da allura ake ɗunki ba ɗunkin hannu ake yi to masallaci ba an yi shi domin ɗunki ba mai ɗunkin hulla mai ɗunkin kaftani mai ɗunkin wayar riga ɗunke-ɗunke dai to masallaci ba wurin ɗunki ba ne wurin ibada ne wani hau ya hada abin da ya kama da ɗunke-ɗunke walla ya gasili ya dai kun mutum bai wanke hannuwa ne fihi cikin masallaci walla ya kulli fihi kuma ba a cin abinci cikin masallaci illa mithla shay'il khafif sai dai misalin abu mai sauki kasawiki kamar gari wa nahwi da makamanci ne abinda baya zuba cikin masallaci kaga wannan dubba ba hana cin abinci an kai gaba ɗaya cikin masallaci amma dai a kula da tsaftar masallaci kaga azumi mutane masu budin baki cikin masallaci sai ka zo ka iskan maga kwarorin shinkafa na an ci su na zubar da su amma ba su iya cincewa dabino in mutum ya ci dabino sai yadda kodago cikin masallaci kaga masallaci ya koma bola kenan ko to wannan rashin imani ne da rashin hankali da rashin mutunci yadda kazanta cikin masallaci rashin imani bayanuna baka da imani kuma babu mutunci kuma babu hankali don kai ka san masallaci ba wurin yadda kodagon dabino bane ko ka iskan ma an ci abinci ga miya nan ga shim hidan masallaci kai ka zubar da ita kuma ka gani amma ka tashi ka tahiyarka kaga wannan duka yana cikin nuna rashin darajanta masallaci ina fatar kun fahimta girmama ko duk abin da yake da alaka da addini yana daga cikin alama ta tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce cikin suratul hajj girmama duk abin da yake na addini to yana daga cikin alama fa inna min taqwal qulub yana daga cikin takawa ta zuciya ka ci abinci ka zubar da miya cikin masallaci ga kwarorin shinkafa cikin masallaci ka ci dabino ka yadda kodaggan dabino cikin masallaci ka zo cikin masallaci kana yankan kumba baka san ya ka kumbar da mun ka cince ba cikin masallaci cikin masallaci za ka yankan kumba kuma ka batta nan wannan duk alama ce ta rashin imani da rashin mutunci yace wala ya kullu fi kada mutun ya ci abinci cikin masallaci illa mithla shay'il khafif sai misalin abu mai sauki abu dan kadan kenan kasawike kamar gari wa nahwi da makamanci ne wanda baya zuba cikin masallaci wala ya qussu fihi sharibu kada ya yanke gashin baki ne cikin masallaci e waje wala yuqallimu fi azfaru kada ya yanke kumbata cikin ba a yankan kumba cikin masallaci duk masallaci ba a saboda saboda duk waɗannan abubuwa kazamta ne sai ka iska mutum ya ɗauku kare ko wani icce ya kawo cikin masallaci ya bashi na ya tahiya ta ko wani abu mai wasu ƙazanta waɗanda an zaune cikin masallaci suna kwana sai ka iska maga wani ragga nan ya daɗe cikin masallaci ba amfanin komi da shi kai ka kawo shi baka amfani da shi in ka san baka yi kai shi bola masallaci ba bola bane balle a tara ragga ko ko mutum ya sha soɓo ya taho da kwalbar soɓo ya sha ya batta da cikin masallaci sai dai a ɗauke a wani wanda adda hankali ya ɗauke mai imani ya kai waje kai ka sha soɓin nan eh amma ka bar kwalbar soɓin nan cikin masallaci kafin gata nan ko ruwa na taɓa shi sai ka ga mutum ya taho guga zai yi cikin masallaci ya ɗebi ruwa ga kwalba in ya gama mai kun ya ɗauki kwalban nan tunda ba cikin masallaci ya gane ta ba ya fitar waje kada ruwan nan su zuban mana nan zai barin kwalban nan ya gama guga ta ya ta ya ta yi aga wannan don rashin hankali ne da rashin mutunci mutum ya taho ya sa waya ta yi caji ya kunna in ya tashi caza ta ɗaya zai kashewa bai da lokacin kashe switch ɗin daidai ne kagon don rashin ni abin na ɗauka dun mentality rashin hankali ne babu hankali don kuma ba karanta ko alibba in kana da hankali ya kai kasan bai kamata ka bar switch hakan nan ba kuma ai ba kunni ka iskan mai ba ruhe ka iskan mai kai ka kunna shi ka cire caza ka ɗaya ka ta ka bar shi haka nan kunni rashin hankali ne da rashin imani babu imani babu hankali duk waɗannan rashin hankali ne da rashin imani kaji abinda sai an ce ma kashe cazanin kuma kai ka kunna ta ha da ka zuba kunni ka iskan mata ba kai ka saca da ka kunna amma da ka ƙari cazan ka ɗaya ka cire ka ta hiyarka ka gani shi yasa duk ga sunan sun ƙoƙone ran da an ka sako wuta da ƙari sai ya ƙone kuma in ya ƙone in ana shekara dubu ba ka iya sau wani ka taho kasa ba ka iya sau wani ka taho kasa garayuwa miya ohaninta ta matafi wasu abubuwa ya ko ba karanta ko alibadai hankali yana baka ya kamata ka yi ka bai kamata ka yi kaza ba ka ci da bino ka yadda gurtsun da bino cikin masallaci ka ta yakka kaga masallaci ya koma bola kenan to Allah ya shiryar da mu to ina yake ina yake na mun ka aje walla yi kallon fiye a fara hukumar mutum bai yanki kumbace cikin masallaci masallaci ba wani yankan kumbace duk wanda ya shigo masallaci masallaci ɗakin Allah ne duk wanda ya shigo ya zanna abin da ake gani ya kawo ma Allah ziyara to Allah na nan na kallon ga abin don haka duk wani abu na duniya bai kamata a yi cikin masallaci ba in kana sun yi sai ka yi waje zikiri ya kamata kai ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ko ka ɗauki risala ga can karanta ko ka ci gaba da zikiri ka yi sallah in ka gaji ka kwanta amma dai ɗauko wani abu na duniya a kawo cikin masallaci ba daidai ba ne to yanzu fitin da ta hiku wace muni in an ka yi kiran sallah mutum ya toyayya na fila zaman nan da zai yi maimakon ya abin sai an ɗauko ya an buɗe facebook zaman nan da zai ana jiran liman ya taho facebook za a buɗewa kaga wannan hasara ce babba da rashin sanin ciwon kai to Allah ya shiryar da mu wa in kassa ba an ce kada yanki gashin baki na cikin masallaci ba to in yayyanki gashin bakin au kallama ko ya yanki kumbatai to a kada wufi saubi ya rike shi cikin tuwahi ne sai ka tar taguwarka da gashin bakin da kai yanke da kumba su shiga cikin taguwa sai ka kai waje ka zubar amma dai koyan haka nan din dai ba baka kyauta ba wala ya qatulu fi qablatan baya kashin ƙiya cikin masallaci ba wurin kashin ƙiya na ba ya waje in kana son kashin ƙiya wal sadda ana ƙiya wala burgusan hakan ga kazunzumi kudin cizo ko to duk dai ba a kashin cikin masallaci don duk azamta ne wa urkhisa an yi rangwame fi mabitul guraba ga kwanan baki fi masajidil badiya ga masallatayyin ƙauyuka masallatayyin ƙauyuka inda babu hotel to an yi ruhusa in ba ya taho wanda bai da masauki ya kwana cikin masallaci sanda ana zaune lafiya yanzu da ba wa duk wanda ba mu sani ba ba mu bari ya kwana cikin masallacinmu saboda hali ya canza in kiɗi ya canza dole rawa ta canza sannan yanzu ga hotel-hotel nan da masu sauƙin kuɗi da masu tsada duk wanda haka so ana samu ta gani don haka yanzu mutum ya taso ma da burga mai ya ce wai da wani gari yake da baka dai kire shi ba sannan bai bugo ma ya ce ma yana nan sannan baka san shi bai san ka ba to duk wanda ya aji ba ko yanzu ya yi ganganci saboda mafi yawan mutane da shari suka tahowa sannan shi mutum kakka damu da guntun wando ne in bakin gwiwa wando ne yake kakka damu da wannan duk wanda za a yaudara za a ga mi ka kaso to ta nan za a biwa a yaudare ka yanzu irin ku da an ka san addini gare ku ahalin sunna hoki in za a yaudara ku guntun wando aka sawowa sai mutum ya ja wando ne sama da kason ba sai ya to ya nuna muku ai dan uwanku ne ahalin sunna mun yadda ahalin sunna yake amma sharadi ne sai na ba ahalin sunna wurin zama amma sharadi bane yan an kai kiran sallah ka taho mai sallah yan an ka gama sallah kai kai wani wuri ko wanda ya aje ba ko wanda bai sani ba abubuwa sun canza nan darud da'awa an kai wani bawan Allah ba nesa ba bako ne motoci ya kasai suwa wando ne tsakiyar kwabri ga kasun ba in ya taho ya kawo motoci wurin sai su sai ya kwanaki to kwanakin da ya kai nan ya katawa darud da'a yana wa'azi dan nan kana jin kabbarbari in ana wa'azi dan nan kana jin kabbarbari wa'azi mai zahi ahli sunna ne mai gauni ashe munafikin Allah ne yana zuwa kabe yana zuwa zamfara to da yaga ya zan dan gari in ya kawo motoci an ka sai su sai ya koma wata rana sai ya ce musu to shi sana'a ta kenan harkan motoci sannan yana taimaka ma ƴan uwa ahlus sunna don su mallaki motoci hanyar da yake bi ya taimaka ma ahlus sunna sai ka duk motar da haka so irin bakin kuɗi kamar kana son mota wadda ba ta wuce miliyan guda ba to sai ka bada rabin kuɗi dubu ɗari biyar sai ya samo ma mota ta miliyan guda sai ka biya kingin rabi guntu guntu shi an nashi taimakon da ya kai yace don haka duk mai son mota nan an ka tara mai kuɗaɗɗakin mutane da bakin rin da ya amshi kuɗin na hayo bai dawo garin gaba yadda ya zamfare ya yi haka ne ya ce kabe ya yi haka nan tau tuwa za ka koma amince ma koma don haka duk wanda bai yadda reza na da kaifi ba sai ta yankai wannan takwali ne aikin hankali kai ko ba ta yanke ka baka san tana da kaifi don haka an yaudare wani to kai baka ɗauki izina gare shi ba sai in ta faru gare ka to ka zan takwali ka zan dabba don haka yanzu kakka amince ma kowa duk wanda ba dan uwanka ba wanda baka sani ba to haka yadda ka bashi masauki in ko ya taho sha biyun dare ai da ba kai kace ya an kai ya bari dare sannan bai san kowa ga gari ba kai sanin kai yayi ban san kowa ga gari ba ta ko ni baka san ne ba sannan baka bugo min kace ka anta ban ce ma ka taho ba shikenan ya tata duk inda zai na ya tata ya ga hotel nan da ta ce ya kama ya to inda dan uwa ne an ce an yi mai transfer to shikenan shiga mota ka bi shi can inda an kai mai transfer kaji mutane yanzu yaudara ta yi yawa sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake karɓar baki sannan babu irin wannan yaudara sannan kun babu hotel yanzu ga hotel lukka nan ko ina garin su ko akwai hotel to shi yasa mai risala yace babu an yi rangwame fi mabitul gurba ga kwanan baki fi masajidil badiya ga masallatai na ƙauyuka don me da an kai rangwame baki su kwana masallatai saboda babu hotel amma na birane da adda hotel kaga kenan ka a bari baki su kwana su can hotel su kwana wanda adda irin littafin ga yadi ba sharhi ga da ƙasa ku ga abin da ya ce ina yake ba shari'i ina yi shari'i layi ehen to ga can tsakiya kun gane shi yace wa urkhisa an yi rangwame fi fi bitul guraba ga kwanan baki fi masajidul badiya cikin masallatayyan ƙauyuka yace liddarurati domin lalura mafhumuhu abinda ake fahimta annahu la yurkhasu zalika ba a yi rangwamin wannan ba kwanan baki cikin masallatayen birane fi masajidil hadara cikin masallatayen birane liwujudil fanadiq fiya saboda samun hotel birane akwai hotel don tunda akwai hotel da tayi hotel ya kwana ƙauyuka da babu hotel sai an ka ce to an yi rangwame ba ko ya taho sai ya idza wajada in ya samu mayu uti abin da yake bayar da shi ujratin matsayin jinga ta hotel wa illa in ko ba haka ba ba ta sai ya kwana lil darura domin lalura can sanda akwai aminci kenan yanzu ba ba aminci for security reason kan ku bari kowa ya kwana masallacin ku in ba wanda kun ka sani ba in ya taho babu wurin kwana to ai ko masallaci a masallaci ai ruhewa muka yi mu ruhe masallaci muka yi ba ga ko da ranar ruhe masallaci aka balle da daddare a gani in an ka san shi yanzu kwanaki an kai wata drama ba a dade ba yanzu ba a yi wata uku ba misali akwai wani bako da ya taho da Nijar wajajen ga ya sauka don yammacin ga ya ka hito ban san wani gida ya sauka ba amma dai duk salloli nan muka yi tare da shi sannan duk karanci karanci kuma yana tahowa amma dai wani wuri ya sauka yammacin ga ashe rashin gaskiya yayyo da can ana nan ba after some days kuma sai da bagani nai sai ɗaya ran nan ga wata mace an kawo da agwagwa da buji tana bi ɗan gidana sai gani sai mai agwagwa ya ce ai ga ma mallan sai tattaho gawar ta mallan da Allah wani muke nema an ka ce yana nan inda haki in ce wane ne ta faɗi suna in ce ni ban san shi ba an ce yana nan inda haki ni ce to wanda ya ce miki sai ya taho ya gwada ke ga gidaje na nan ne yanga babu kowa ciki na illa mata na da ɗayana ban da wurin da nake aji baki yaya misali ne yake tana misalta sai na gano mutumin nan ne na ce eh lalle ai ba inda nake yake ba yana dai zuwa na a yi sallah tare shi da karanci karancin da muka yi ta ce ta wani ce mai an kai yana nan ce ya ka ta ta wannan ya yi sallah a yi karatu ya wuce amma dai yammacin ga ya sauka don nan ya ka hituwa yammacin ga sai ce to wallahi malam sa ne yayi na an so mai kaya ga wasu na kuɗi masu yawa to shi na kuma nace aini na ya kwanaki ma ban gane shi ba yana gani ya bangaren ga sai ta ce to tun da dai yana tahowa kuma nan yaka sauka don Allah za ta zauna nan haidan da ya ta wance wani wuri wai za ta zauna gida an cike dan ni ni ci kudinki matsayinki na nawa za ki zauna don Allah ni ce wallahi ba ni wallahi ko minti guda baki gidan ga to dibo tohowa sallah ɗaya an ka ce to kuma sannan wane ne ya ce mata yana nan kaga wanda ya san shi kenan kila ya taɓa tahowa ya ce mai yana nan ko ko shi ka buga mu wani ya ce ai yana gidan bello abu tun da duk ana iya yi yana iya ce nuna ai yana gidan bello abu don ya samu kwaba don haka da za a bi ɗace an kayo ƙarere an kayo inda nake wani ban san shi ba don haka dole mutane su zan extra careful in kun ba haka ba to za a karantar da kai in wawa haki za a kar duniya za ta karantar da kai mutum ka tahowa bai san ka ba ka san shi ba ba mai addini bai ce ku ɗauki hoto nami na to hoto nami mallami ba ɗan siyasa na ba hoto ‘yan siyasa ka hoto gobe kaga in yoyo ta bargaza sai a ce ai a tahi an ga hoto ne tare da bai mutumin belle ya buna a taya kamo shi ka hoɗe inda yake to Allah ya shiryar da mu a ɗauke firi koshin sannan a gama da askarus sabahi wal masai mugu baka san ta ina zai biyo ma ba to addu'o'in nan da aka insha Allah duk inda ya biyo Allah ba zai bashi nasara ba to Allah ya tsare mu da tsari ne to yana yake walayan bagi an ya qara fil hammam baya kamata mutun ya karanta qur'ani cikin ɗakin wanka bathroom baya kamata illa al ayatul yasira sai dai ayoyi yan kadan ashe ya halatta kenan sai ayoyi ‘yan kaɗan wala yi kutura amma kada shi yawaita ba a yawaitawa to ashe ya halatta karatun ƙur'ani an baton Allah cikin ɗakin wanka ko bai halatta ba ya halatta haka in kana cikin ɗakin wanka ka ji kiran sallah ya halatta ka bi mai kiran sallah ka yi koyi da mai kiran sallah amma cikin zuciyarka ina fata kun fahimta waya ƙara'un rakib wanda a haye a kan dabba ko bisa mota ko cikin jirgin sama wanda a haye yana karatun ƙur'ani wal jiwa haka wanda aka kwance ya halatta ya karatun qur'ani wal mashi min qaryatan hakan ga mai tahiya daga wata alƙarya ila qaryatan zuwa ga wata alƙarya wanda tahiya ta kama ya bag wannan gari zuwa wani gari waɗannan duk ya halatta gare su su yi karatu tunda karatun qur'ani zikiri ne zikiri ko ya halatta alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kowane hali ana karatu shi yasa aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi fi fi kulli ahyanihi cikin dukkan lokuta ne kowane lokaci yake in yana da janaba in bai da janaba in yana zaune gida in yana matafi annabi yana ambaton Allah dan karatun qur'ani ya halatta wanda a tsaye da mai tahiya da wanda akwanci duk ya halatta wai kurahu zalika amma an karhanta karatun qur'ani lil mashi illa suki ga wanda zai tafi kasuwa zuwa kasuwa haram ne wa ƙila an ce inna zalika karatun ƙur'ani ga wanda zai tafi kasuwa lil muta'allimi ga mai neman ilimi wasi'un hadda yake yi don haka ya ci gaba da daddaka ko da zai na kasuwa wannan wasi'un halal ne kasuwa in dai ba wurin sabon Allah ko wurin sabon Allah a hana ambaton Allah ah sabon Allah daban kuma zikiri daban wa man qara alqur'ana wanda ya sabki alqur'ani fi sab'in cikin sati guda fa zalika hasanu wannan abu ne mai kyau mafi yawan magabata haka nan su kai sati duk sun sabki qur'ani eh sati duk sun sabki qur'ani wa tafahum amma dai neman fahimta alqur'ani ayi karatu neman fahimta ma aqillatil qira'a tare da karanta karatu kai karatu dan kadan wanda kake fahimtar abin da ka karanta abdallu yahi bisa ga karatu mai yawa zu amma baka fahimci komi ba dama shi alkur'ani Allah ya kawo shi ne kundi ne na dokoki to me amfanin ka karanta baka fahimci dokar ba mutum ya karanta hijibi biyu tare da tadabburi afala ya tadabbaruna alquran ba su tsaya su yi tadabburin qur'ani to haka ake so ana karatu ana tadabburin ayoyin amma ba a karanta far a wuce ba baka fahimci komi ba karatun bai amfani mai yawa ba don hakan ga ba a sauri ga karatun qur'ani ina fatar kun fahimci sun ya fahimci qur'ani to ba a sauri sannan duk wanda ya karanta tajwidi kuma babu yadda za a iya ya sauri ka shi yasa kaga ko da an yi tajwidi in ana son a yi sauri to sai ya aji tajwidin sai mutum ya karanta ƙwa'ani kamar bai karanta komi na tajwidi ba ƙur'ani ba ƙur'ani ɗaya ba duk abin da an kasa natsuwa da hankali ciki nai zai yi shawa duk abin da an ka cire ma natsuwa da hankali kuma za a ga natsuwan nan da an ka cire ta muna na abin ina fatar kun fahimta don haka a tsaya a karanta ƙur'ani da natsuwa kuma a rinka tadabburan ayoyinsa ya ce wa tafahumu neman fahimtar ƙura'ani ma ƙillatul ƙira'ace tare da karanta karatu abdullu yahi bisa ga karatu mai yawa ba tare da an nemi fahimtar abin da ƙura'anin ke karanta suwa ba warwaya an ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lam ya qara'ahu bai taba sabki ƙura'ani fi aqalla min talatin cikin abin da a ƙasa ga kwana uku ba annabi ba yadda za a yi annabi ya sauki ƙwar'ani ƙasa ga kwana uku kwanaki wani ɗan ɗariƙa na abuja ya ce wani mallami na sauka ƙwar'ani eh minti talatin ko a gani ya ce akwai mallaminsu da ka sauki ƙwar'ani minti talatin o ƙasa ga minti talatin to kila ƙulhu wallahu ya karanta ya maimaita sau uku tunda annabi ya ce ta'addilu sulusul qur'ani ma da yawan qur'ani kan ko kwamfuta ba ta sauke cikin tsaka da minti 30 ka gani sannan to bai yi kokari ba don ya saba ma annabi annabi bai taba sauke qur'ani kasa ga kwana uku ba kuma hadisi ya taba duk wanda ke sauke qur'ani kasa ga kwana uku ba ya fahimta tai to ba ta yi duk dai dariƙa ce duk abinda ake so dai a nuna karama saboda shi ma in ya wuce na baya gare shi ma su yi mai haka su kirkiro mai karamomi inda ta kwalle muke sai mu kai Allahu akbar karama ta ta waliyai warwai an ruwaito annan nabiyya alaihi salam cewa annabi aminci ya tabbata gare lam ya kara bai taba karanci qur'ani ba fi aqalla cikin mafi karanci min talatin daga kwana uku don haka muhimmin al'amari daga karatun qur'ani ayi tadabburan ayoyi ne wa yustahabbu lil musafir ana so ga matafiyi an ya kule ce inda rukubi lokacin da ya hau dabba kafin ya fara tahiya in ya hau dabba yadda daidaita akan bayan ta zai ce bismillah allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il manzari fil ahli wal mali bismillah da sunan allah Allahumma ya Allah anta sahibu kai ne mai tsaro as-sahibu na al-hafiz kenan kai ne mai tsaro fi safar cikin halin tafiya wal khalifatu kuma Allah kai ne mamayi wanda mun ka maye mai maye mun ga iyalan mu fil ahli ga iyali wal mali da dukiyan mu mun ban ma kalihu ya Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarin ka min wa'asa'is safar daga wahalhalu na tafiya tafiya ba tana ɗauke da wahalhallu ba annabi ya ce a safar ƙidatun min al'azabi tafiya yanki ne na azaba tana hana mutum abinci da abin sha da hutawa to inni a'udhu bika ina neman tsarin ka min wa'atha safar daga wahalhallu na tafiya wa ka'abatil munqalib da kuma mummunan majuya in mun ka dawo gida mu iskan mu abinda ba mu son gani ga iyalin mu ko ga dukiyar mu Allah muna neman tsarin ka gare shi wasu ilmanzar da kuma mugun abin gani fil ahli ga iyali wal mali da dukiya wannan ita ce addu'ar da mutum zai yi in zai fara tahiya waya qulur rakibu wanda zai hau zai ce idastawa ala dabba in ya daidaita akan dabba ka hau ka daidaita sai ka ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna subhanallazi tsarki ya tabbatar ma wannan sakhara lana hada da ya hore muna wannan abin hawa kai in bancin horewa ta Allah ko an ce ka haura kumi kana hawa to in bancin horewa ta Allah jirgin sama bai da rai ha iyaka injimi na injimin ga yana iya tsayi anytime ka hau jirgi ya sama da kai bayan lace ɗana ya ce ya biya mai maka ya ce cikin cikin jirgin ta ta ka biya mu uwarka da yan tana zuwa ta aikon lalaba bai taba ƙasa ba dubara ta kuce mai ki ba mai ɗauka ta ya sama da shi kai to ka diba in ka ga baka mamaki sai jirgi ya taho wurin sauka kowa ya hito ka ga yadda na hito ciki nai kowa da jikka ta babba da ƙarama da ƙumrin musai sannan shi jirgin kai ne abin tanka uku aka same na mai hawa tanka uku na mai ya kashanyewa tanka wagga tanka guda uku aka zuba mai na mai kadiba ko nauyinsu su ɗai ne sannan kadiba duk mutanen nan mutum 400 da wani abincinsu da ruwa duk suna nan ciki ne duk ya ɗauke su da jikunansu kuma ya tashi ya sama kilomita dubunnai sama kuma duk ba wata ƙaryata ba illa injimin mukka kuma injimin ga inita yana ya tsayi tun da Allah tun da mutum ya yi injimin bari sai an kai kilomita dubu talatin da bakwai sama sai injimi ya tsaya sai injimi guda ya tsaya ana nan shi ma guda ya tsaya ko ko da can ya kama da wuta duk ana yi kaga horewa Allah ɗaya ta haka jirgin ruwa diba in ka ɗauke ɗan duji ɗan kaɗa sai ya noce amma ka diba jirgi da mutanen da aka sa mai a sa motoci a sa lodi a sa mi amma bai noce ba in ba Allah ba tsaye sai amma kai tuma ka faɗa ruwan na gani in kana tsayi kaga hikima ɗaya ta Allah to shi ne in mutum yadda da ta ga dabba sai ya ce subhanan labi sakhar lana hada tsarki ya tabbatar mu wanda ya hore muna wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinina wa ma kunna muqrinina ba mu zan masu iko ba ai mu diqina ba mu zan masu iko ba lahu ga abin hawan ga in bancin horewa ta Allah ba mu da iko ga abin hawan ga wa inna ila rabbina lamunqalibun wa inna kuma lalle mu lamunqalibuna waɗanda za su komawa ne ila rabbina zuwa ga ubangijinmu wata kurahu tijara an karhanta yin fatauci ila ardil adu zuwa ga ƙasar kafirai ka ta haka ta yi china wurin sayayya an karhanta maka ruhi don abin da aguto in ka mutu can ha ka mutu ga hannun kafirai eh shi aka gudu wata rana na ta yi indiya wata shekara na ta yi indiya mumbai kasar indiya ita a ƙasa ta nawa da na yawan al'umma duniya eh ta a ba ita ta ɗaya ba yanzu ita ta biyu ko eh ta haura ok ita ta nawa yanzu o ita ta ɗai ga yawan duniya duk duniya to duk yawan gafa musulmi indiya ina tsammanin musulmi su adda 3% na population ɗin kiristoci su adda 1% amma kuma in ka zo ka iskan mai yawan musulmin na india sun yawan mutanen najeriya kuma su percent na to akwai inda adda yawan musulmi irin wasu akwai da jihohin da musulmi suke amma irin mumbai duk hindu ne duk inda kan bi hindu ne ni ta yi sauka hotel ha sai duka tambayi an kwana ni da iyaka ta in kimanta in yi sallah ba sai inda gabas take ba an kwana sai ni ta nan reception ni ce da Allah ina masallaci kan ci mi an masallaci ba ko sai inda aka masallaci sai ni ce inda musulmi ka ibada su ba su sani ba sai akwai wani na cikin ma'aikatan hotel ya ce okay ya sa ya san wani wuri akwai wani masallaci akwai wani banki akwai masallaci nan kusa gare shi yana da nisa an ka ce yana da nisa eh ina biya sai ya ta ya kai nice to mutan yi mun ka dauki tasi ya kai ko yanzu zo yadda masallaci yake gota ce haka sai sun ka samu filanki sun ka ana bisa ga gotan an kai masallaci na filanki nan na masallaci da tsaya nan mun kai sallah ni tambaye su suka ce ai ina ganin duk garin ganin ɗaya na aka sallah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gwada mai da ba ƙasar ga lahiya ni ce to yanzu in mutum ya mutu nan ƙaƙa za a yi eh ka gani duk hindu ne arna masu bauta shanu ba ma kiristoci ba hindu kai a sawaka ta ina yake shi ne ce wa tukurahu tijara an karhanta kasuwanci ila ardil adu zuwa ga ƙasar makiya zuwa ƙasar kafirai kenan wa baladin sudan da kuma garin baƙaƙin mutane lokacin nan baƙaƙin mutane ba su musulunta ba baƙaƙin garuruwan sudan sannan kafirai ne to duk an karhanta mutum ya ta kasuwanci can don gudun aka yi kaddara ta gitta ka mutu wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce as-safar qid'atun min al-azab tafiya yanki ne na azaba wala yanbagi baya kamata an tusafir al-mar'atu mace ta yi tafiya ma a gairi zi maharamin ba tare da muharraminta ba ma a zi maharamin mina ba tare da muharraminta ba safar yawmin wa lailatin tafiyar da ta kai yini da dare fa aka tsara ko abin da ya fi haka nan illa fi hajjil faridata sai dai ga hajji na farilla khasatan shi ɗai hajjinta ne na farilla ashe shi ma ‘yan hajji ne na nafila shi ma baya halatta fi ƙauli malikin ga zancen imam malik fi rufƙacin in dai tana cikin ayari ma'amunacin amintatta dama aikin hajji ba guruf ake yi ba to in tana cikin ayarin musulmi amintattu babu laifi ko da ba muharrami ta tafi wa to yanzu ga mata nan sai matarka ta ce maka za su sai mina abuja za su odi kaza za su odi kaza da sauran ba mu harai wa illam yakun ma'aha wa illam yakun ma'aha zu maharamin to shi haji na farilla cikin ayarin musulmi amintattu koda muharrami ba koda muharrami bai kasance tare da ita ba fa zalika la wannan ya tabbata gare ta ta tafi tunda kaga tana tare da jama'ar musulmi go madalla shi a ƙarshen babi